بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر أشرين دقائق وتن جماد الأولى shekarar hijira ta 1446 a shekarar daidai da miladiya 23 ga watan Novemba 2024 wannan shine darasi na 80 cikin jarangin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ahmad ibn amr ibn abi asim rahmatullahi alaihi ibn abi asim ya rasu a shekara ta 287 wannan littafi nashi yana da muhimmanci kwarai a babin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ɗaya ne daga cikin littafai wanda suke a matsayin wato primary sources waɗanda ake tsakuro aƙidar magabata na gari Allah ya saka mishi da alkhairi malam yana magana magana yana mana magana akan manhaji wato tafarkin ahlus sunna wal jama'a game da mu'amala da shugabanni ya kawo hadisai masu tarin yawa wanda ke magana akan umarni bisam'i wa ta'a al'amuru bisam'i wa ta'a umarni akan cewa a dinga saurarawa shugabanni kuma a dinga musu ɗa'a matukar abin da suka bada umarni bai saba wa dokar Allah ubangiji ba zai tashi a sabon tarjama da yace babu ma yajibu alal ra'iyyati minan nusi li wilatiha babin da ke bayani akan abin da ya wajaba akan talakawa mabiya cewa su yi nasiha ga shugabanninsu a za mu ji mai ake nufi da nasiha ɗin da kuma yaya ake yinta zai kawo babi a gaba na yadda ake nasiha ga shugabanni a nan kuma zai mana magana akan ita kanta nasiha da muhimmancinta ya ce haddasana abubakar bin abi shaiba kala haddasana abdullahi bin numairin an muhammad bin ishaq an abdussalam an zuhri an muhammad bin jubair bin mut'im an abihi qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalathun la yughillu alaihinna qalbul mu'min إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر wannan hadisi mala ya karɓo shi ta hanyar malaminsa da ya fara da ya saba karɓo hadisai masu yawa altafin nan daga gare shi shine al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba sahibul Musannaf zuwa ga Abdullahi ibn Numair wato Abdullahi ibn Muhammad ibn Numair zuwa ga Muhammad ibn Ishaq malam Muhammad ibn Ishaq mai sira da magazi ana Abdul Salam wannan Abdul Salam ibn Abil Junubi kenan Abdulsalam ibn Abdul Junubi al-Madini malami ne wanda yake da'ifi a wajen riwaya Ibn Majah ya fitar da hadisin sa shine ke riwaya daga babban malamin nan al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab am Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im daga dan gidan sahabi Jubair dan Mut'im sahabi ne yana cikin at-Tulaqa dan sa Muhammad ibn Jubair shike riwaya an abihi kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ma'aiki yace thalathun abubuwa guda uku la yugillu la yugillu wato bidammi thumma al-kasri kenan la yugillu ana karanta kuma da a ce la yagullu ko la yagillu ana iya maya'un fataha ana iya mata kuma damma ita kuma kafun ana iya mata fataha ita ma ana iya mata damma a ce la yagillu ko la yagullu ko la yugillu duka ana faɗi haka ce la yugillu bidammi kamar yadda ya wasali anan bidammi ma'anan shi la yakhunu min al-gulul kenan haka ce la yagillu bil fathi summa al-kasri ay la yahqidu min al-hiqdi min al-gilli al-gillu al-hiqd haka ce la ya gullu sai zama shi kuma wato la ya gfulu baya wasa da abin wato baya daukan abin da sauki abu ne mai girma a cikin zuciyar mumini ana akota riwaya ma ta zo bitasil la ya gilu la ya gilu e ai la yuhiru baya baya mantawa kenan shi kuma baya wasa da abin to almuhim la ya gillu kamar yadda ya rubuta nan wato a a baya gululi baya ha'inci kamar da Allah ya ce ma kana libin ai ya gulla ko zuciyar mumini ba ta ha'inci ko zuciyar mumini ba ta da hikidu ba ta da hikidu game da ɗaya daga cikin abubuwan nan ikhlasul amali lillahi tsantsanta aiki don ubangiji mumini to baya wasa da gyaran zuciyarsa baya ha'inci a cikin zuciyarsa ta fuskar tsantsanta aikinsa don Allah wan nasihatu liulatul amr mumini baya ƙata aikinsa baya wasa da al'amarin nasiha ga shugabanni wannan isnadi kamar da muka ji da'ifi ne saboda Abdulsalam ibn Abdul Junub amma hadisi ne tabbatacce ya inganta al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi da At-Tahawi a cikin Mushkil al-Athar da limamu tabarani a cikin alkabir da darimi shi ma a cikin wato abin nan ɗinsa kenan musnad darimi ko an fi sanin shi da sunan darimi haka na limamu ahmad ibn hanbal shi ma ya ruwaito shi za mu ga ya ambaci abu biyu ne a nan amma za mu ji ɗayan a wani isnadi a wata riwaya mai tafi bari mu bar shi ya faɗa mana وحدثنا عبد الله بن محمد بن سالم قال حدثنا Ubaidat ibn al-Aswad Ubaida ibn al-Aswad al-Hamdani kenan na'am wanda wannan Ibn Hibbana ya ya soke shi da tadlisi kuma tadlisin ne ana eh wato an ana shi ta mudallisaini al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suna fitar da hadisan shi shine ke riwaya daga al-Qasim ibn al-Walid al-Qasim ibn al-Walid al-Hamdani al-Qadi kenan wanda shi kuma Ibn Majah ne kadai ya riwaya daga gare shi a cikin ashabul kutubu sitta ya rasu shekara ta 141 anil harif al-akli an ibrahima wato ibrahim an-nakhai kenan anil aswad al-aswad al-kufi an abdullah ibn mas'ud qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina abdullah dan mas'ud Allah ya kara masa yadda abdullah dan mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasun la yughillu alaihinna qalbul mu'min abubuwa guda uku wato zuciyar mumini ba ta sakaci da su ikhlasul amali lillah tsantsanta aiki don Allah wan nasihatu liwulatil amr da yin nasiha ga shugabanni na ukun shine walzumil jama'atihim da lazimta zama cikin tawagar muminai gujewa duk wani abu da zai kawo rabuwar ka al'ummar musulmai to ana aina cikin aikin mumini fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim domin da wato addu'arsu yana kewayewa bayansu za mu ji ma'anar wannan zance za mu bari wani malami cikin malaman musulunci ya fassara mana mai ake nufi wannan isnadi ne kyakkyawa isnadi ne wanda yake hasan min ajali ubaida ibn al-aswad huwa saduqun rubama dallasa haka na al-qasim ibn walid shi ma saduqun ne da haka zamu ga al-imamu ash-shaykh al-albani ya kyautata wannan isnadi a cikin takharijin da wannan littafi haka ibn abdulbar ya ruwaito shi a cikin jami'in bayan ilmi wa fadlihi ya ruwaito wannan hadisi haka na al-imamu al-khatib al-baghdadi a cikin sharafu ashabil hadith wa haddathana al-muqaddimi qala haddathana yahya ibn sa'id qala haddathana shu'ba akhbarana umar ibn sulaiman an abdurrahman ibn aban an abihi an zaid ibn thabit qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga al-muqaddimi shine Muhammad ibn Abi Bakrin an ji hadisan shi da yawa a littafin nan shi kuma yace haddathana Yahya ibn Sa'id wannan Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh wato Yahya al-Qattan kenan Yahya ibn Sa'id al-Qattan at-Taymi at-Tamimi afwan shike shike riwaya daga Shu'ba Imam al-Muhaddithin Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki shi kuma yace akhbarana Umar ibn Sulaiman Umar ibn Sulaiman ibnu asim ibnu umar ibn al-khattab wannan min waladi umar ibn al-khattab ne umar sunan shi umar ibn sulaiman sulaiman ibnu asim asim ibnu umar ibn al-khattab eh jikan sayyidina umar ne asim dan uwan abdullahi ne ko to wannan shi kuma jikan sa ne umar dan sulaiman dan asim dan umar dan khattab al-adawi al-qurashi kenan yana da hadisi a cikin kutubul arba'a abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah shi kuma yace daga Abdurrahman ibn Aban an abihi daga babansa wato Aban din kenan an Zaid ibn Thabit daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin manyan malaman sahabbai shine Zaid dan Thabit masanin malamin nan cikin sahabbai qala zaidu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah yace salasu khisalin dabi'u guda uku la yughillu alaihinna qalbun qalbun muslimun zuciya musulma ba ta da hikidu ba ta da ainihin wato gululi ha'inci game da wannan ikhlasul amali lillah zuciya mumina ba ta ha'inci game da ikhlasi wan nasihatu liwulatil amr muminar zuciya ba ta ha'inci game da nasiha ga shugabanni waluzumil jama'a zuciya mai imani ba ta ha'inci game da zama ɗaya daga cikin al'ummar musulmi ba tare da kawo musu farraka ba fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim da'awarsu tana kewaye wannan ibnu abdul barri a cikin at-tamhid yake cewa ma'anahu inda ahlul ilm me ma'anan fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim yace abinda malamai suka ce anna ahlul jama'ati min fi misr min amsaril muslimina aka samu ga wasu jama'a a wani gari cikin garin musulmai idza mata imamuhum sai shugabansu ya mutu walam yakul lahum imamun ba su da wani shugaba fa aqama ahlu zalika al-misr allazi huwa hadratu al-imam mawdi'ahu imaman li anfusihim wani shugaba ya mutu wani malami ya mutu wani jagora ya kau sai mutanen da ke karkashin sa sai suka hadu sai suka ce to wani shine shugaban mu maimakon wancan ijtama'u alaihi suka hadu akan shi waraduhu suka amince da shugabancinsa fa inna kulla man khalfahum wa amamahum min almuslimina min min fil afaqi yalzamuhum ad-dukhul fi ta'ati duk wanda yake karkashin wannan shugaban da al'umma ahlul halli wal aqli suka amince da shi to wajibi ne wannan shugaban da'a da biyayya yace li annaha da'awatun muhita saboda wannan wannan yardar da suka yi shine da'awar wannan ambatan da suka yi cewa wani shine shugabanmu to hukunci ne da ya shafi kowa kawai ne ce to ai ni ba da ra'ayi na aka yi ba mu ba mu yadda ba ba mu yadda asawa na ba ba mu jefa mishi ƙura'a ba mu ba shi dan takarar mu ba kuma gani idan wato musulmai suka aminta da jagorancin wani cikin musulmai to haramun ne wani ɗaya cikin musulmai ya cire yaƙur da yadda wannan shugabanci ba shine ma'anar fa inna da'awatahum tuhitu min wara'i abinda musulmai suka yadda da shi masu faɗa a jikin su na jagorancin wani to ya kewaye dukkanin musulmai akan kowane mataki wannan jama'a mu gane wannan da musulmai suka yadda cewa wani a anguwan nan shine shugaban kwamitin anguwa ko shine wakilin mu a wajen harka kaza ko shi ne limamin mu a masallaci na kamsu salawatu ko na juma'a ko shi ne shugaban kwamitin mu na marayu ko duk wani abu ne da zai haɗa kan musulmai jama'a to ba daidai bane kai ka zo ka ce baka yadda ba domin wannan cewa baka yadda ba din tafriqan ne bainan nasi raba kan al'umma ne to za a samu dama wasu masu irin wannan mummunan tunanin ko wanda suke dama su ma masu adawa ne suna jiran wani jagora ne da zai jagorance su to kana cewa baka yadda ba kai da kake jagora to shikenan sai su biye maka shi sa ibnu ibnu abdulbari ke wannan magana yake cewa li'annaha da'awatun muhita yajibu ijabatuha wa la yasa'u ahadun at-takhallufa anha shi saboda kira ne wanda yake na duka al'umma wajibi ne a amsa shi kuma bai halasta wani ya ce shi bai yadda ba bai halasta ba wannan shine ma'anar fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim kiran da musulmai za su yi cewa ayi biyayya ga wani shine shugaba a yadda da hukuncin shine shugaba to ta shafi duk mutumin da ya kira kanshi musulmi kuma in dai shi musulmi ne to ka a samu wani kaikayi ko wani munafurci ko wani ha'inci ko wani hikidu a cikin zuciyarsa game da shugabancin dan uwan shi musulmi ko da yana ganin ya fi cancanta dan abin da yake taso da haka shine ni ina ganin na fi cancanta ko kuma ni mu ya kamata mu sa wanda muke ganin ya cancanta kuma wannan da aka saka ba mu muka saka shi ba ko mai yarda da shi ba kuma na dan takara wanda ya fiye mana fiye da shi da abu ne ke taso da wannan kenan shedan shi ke ziga mutane su auka irin wannan nan nan mun karanta abin da ya faru da Abu Dharrin ko irin kokarin ziga da wasu mutane suka so su mishi ya dan ya zama dan tawaye dan ya tada zaune tsaye Allah ya taimake shi ya bi sunna ya bi tafarkin mai gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma manzo Allah ya mishi ya mishi wa'azi one on one akan irin wannan yanayin saboda haka abin da ya kamata mutane mu gane kenan amma shedan ne yake rudan mutane wannan rudin da shedan yake mutane shi yake sa musulmai har kullun suke shiga cikin fitintunu ga sanan babu iyaka yanzu kalli Sudan kwanan nan abin da ya faru da su kenan shine irin wannan wani na shugabanci wani ya ce bai yarda ba a nan kasashen namu so nawa aka yi ƙungiyar izala ce ƙungiya kaza a wuri kaza a masallaci kaza duk wannan shi yake faruwa sai a raba kan jama'a a raba wata islamiyya a raba wata wata mazhaba a raba wani kwamiti wata makaranta a yaga ta biyu duk irin wannan ne akan shugabanci akan shugabanci da kuɗi to a matsayinka na musulmi da kake cewa ubangiji kake bi kake cewa kai ahlus sunna ne ka ji tsoron Allah ka kiyaye irin wannan fitina gashi nan har yau al'umma ahlus sunna a Najeriya ba su gama biyan farashin rabuwar kungiyar izala ba kungiyar izala irin alherin da take da shi yayin da ta taso wata kila ta kwace kasar nan in gwamnati da ta kafa gwamnati ta zama kasa ahlus sunna amma wannan tafarikin da aka samu shi ya jawo a a karfinta yayi rauni kamar yadda Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu hukum to da aka samu wannan jarabawar gata nan har yanzu an yi an yi ɗinki Allah bai nufa ba to amma dai kar ka zama sanadiyya ƙara kai ka zama sanadiyya ƙara faɗin fitina in ba za ka yi rage ta ba to kar ka ƙara ta Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa haddasana wa haddasana Hisham ibn Ammar qala haddasana wace isnadin shi ma shi ma wannan isnadin mai karanta annan muqaddimi ko yana da yana da nashi abin nan ɗin matsalar saboda saboda a cikin shi akwai akwai wancan mutumin Umar bin Sulaiman a wannan Hassan ne wannan isnadin na kasan shi ne yake da matsala zamu ji batu akan sa insha Allah wannan ya ma gabata a can baya ko kala da sana Hisham bin Ammar kala da sana Amr bin Waqid to kaga Amr bin Waqid din nan da'ifi ne matruki ne abun watsi ne saboda wannan isnadin shi da ya biyo baya yanzu mai rauni ne an Yunus ibn Maisara ibn Halbas an Abi Idrisa al-Khawlani kenan wannan cikin Mukhadaramun Abu Idris al-Khawlani wali ne na Allah mai falala sosai an Mu'adh ibn Jabal daga sayyidina Mu'adh dan Jabal babban malami cikin sahabbai Allah ya kara masa yadda kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace salasatun la yughillu alaihinna qalbul mu'min إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر والاعتصام بالجماعة وانا إسنادي ضعيف سبب الأمر ابن واكد متروكي الإمام الطبراني يروت وانا حديثي أتكن المؤجم الكبير دا المؤجم الأوسط دا كما لتافن شي مصطد الشاميين haka Abu Nu'aym a cikin Al-Hilya shi ma ya rawaito dukkanin su da ita wannan hanya zuwa ga Amr ibn Waqid kuma Amr ibn Waqid wato rumiya bil kadhibi fa huwa munkarul hadith kamar yadda al-haythami yake fada a cikin majma'uz zawaid wa dasana yaqub ibn humayd ma'ana yaqub ibn humayd ibn kasib kenan kala dasana ibn uyayna malam sufyan ibn uyayna babban malami wa ibn abi hazim su biyu da abdul aziz ibn salama ibn dinar al-madini shine ibn abi hazim aka ce ibn abi hazim shi yake nufi wannan malami ne karinin al'imamu Malik wajen ilimi da kamewa ma kai wajen ma kame jikinsa daga sarakuna ma ana ganin ya fi Maliku ba. So da Maliku shi bai shiga wurin sarakuna ba amma kuma su wurin shi shi yana hulɗa da su. Shi ne bai zuwa wurinsu ne. In sun ba shi kyauta yana ansa amma shi wannan bai ma ansa. Wannan saboda tsaba waltaka a sujuda ya mutu. Haka ba tarin shi mata sajidan. a yi sujuda ya shuru a shi an cira ran ya haka zai tashi yana sujuda ranar alkiyama kenan ko eh insha Allah Abdulaziz ibn Salama ibn Dinar malami ne baban shi kuma ma shi ma wani wani zahidi ne Salamatu dan Dinar ya rasu a 184 Allah ya gafarta mai an Suhail ibn Abi Salih daga malam Suhail ibn Abi Salih a Suhail ibn Abi Salih an sani malami ne fiqa abin karɓar riwayarsa amma kamar yadda zamu zo mu ji anan amma ya samu wata matsala a rayuwarsa kamar yadda zahabi yake faɗa cewa marida mardatan yayi wata rashin lafiya ghayyarat hifzahu yayi wani mummunan ciwo da ya tashi kawai sai aka ji kawai kwakwalwar shi ta, buga kawai bayi da hadda yadda yake da saboda haka sai zama ba kowace riwaya sace ake karba ba ya zama kuma daga nan yana bada hadisai suna sabawa abinda aka sani daga makarantar babansa shi Abu Salih din As-Samman kenan to Suhail ibn Abi Salih kenan da haka zaka ga al-Imam al-Bukhari ya fitar da riwayarsa ba sai maqrunan bi ghairihi amma Muslim ya rutu riwayoyinsa tare da al-arba'a su duka Suhail yake cewa an ata ibn Yazida daga atsawu dan Yazid an Tamim ad-Dari daga Tamim ad-Dari Tamimu da mutane suke cewa ko maimakon Tamim shi ne ake cewa tanimu sai suka ɗan canza mimun ɗan daga ta ɗan hausawa nauyi a baki ne halako daga tamim da ɗan nauyi amma tanim kamar da ɗan sauƙi haka ko akwai wani tanimu daban ba na jin akwai wani suna fa tanimu in banda tanimu ɗin nan eh tamim ibnu aus ibnu kharija ibnu ibnu sur addari ana cewa addari ana cewa kuma addiyari dangantaka ce wanda ka kuma littafin abin nan tazibul asma wal lughat na Imam nawawi da ma cikin sharhin Sahih Muslim juz'i na farko za ga yi magana akan asalin dangantakar wannan da ya kasance tsohon fasto ne Tamimu Dari fasto ne san da yazo musulunta ma gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da da da cross din shi kwankwame ne saboda Larabawa ne na kasar Yaman kasar Yaman kuma ta dade da kristanci a cikin ta har yanzu akwai kristoci ya riga shi kirista shine Allah ya saukar da aya akan shi itakhadhu rubanahum arbabahum menene arbaba min dunillahi ko wal masih ibn maryam da annabi ya ce mishi ku kuna riko da fastocinku a matsayin alloli yace a a ce ba suna halasta muku haram ku ba su kuma haramta muku halas ku bai ce eh ce to fatilka ibadatu sai Allah ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saukar da wannan aya bayan ya musulunta yana da mashahurin hadisin shi na na aljassasa ko hadisin jassasa al-imam al-bukhari bai fitar da hadisan ta ne muddari ba kwata kwata ba kaman bai da hanya ingantacciya na hadisan watakila sun gaza nagartar da shi bukhari yake yake so da ka san bukhari dan gayu ne a hadisi baya san ne dan ko datti ne ko dan yayi sai ya bar shi amma wannan hadisin da zamu karanta anan na addinin nasiha bukhari yayi amfani da shi ya mushi babi ya mai da shi babi ya yi amfani da shi ya sa shi a babinsa babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi salama addinin nasiha lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatin yayi babi da shi haka da wannan lafazin ko na makamancin haka amma bai ruwaito shi a cikin riwayarsa ba yana daga cikin mafarid na al-Imam Muslim malam ya ci gaba da cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabi yace ya ce addinin nasiha annabi ya ce addinin nasihatu addini nasiha ne ƙalu liman ya rasulallah suka ce wa za a wa nasiha ƙala annabi ya ce lillahi ga Allah Ubangiji wale rasulihi da manzan Allah wale a'immatul muslimina da shugabannin musulmai wa ammatihim da sauran talakawa musulmai ma musulmi ya rutu shi kamar da muka faɗa hakanan kuma al-Humaidi a cikin musnadinsa da Ahmad dan Hanbali da Imam nasai da da sauransu Abu Dawud da Madis sarwaito amma dai banda Bukhari qala ibn Uyayna ibn Uyayna da muka ji a cikin isnadi sai ya ce wa kana Amr ibn Dinar haddathanahu anil Qaqa ibn Hakim an Abi Salih falaqitu Suhailan yace da can ina da riwaya ne ta hanyar Amr dan Dinar zuwa ga amdan dinar abu muhammad maula ƙureshin kenan wanda ya rasu 126 ina da hanya shi zuwa ga alƙaƙa ibn hakim alkinani zuwa ga abu salihin kaga yanzu wannan isnadi ne naziri domin kallawa ka ga ibn uyaina daga suhail daga ata isnadin da muka ji kenan ko wannan kuma ibn uyaina daga amru daga ƙaƙa daga abu salihin kaga isnadi yayi ƙasa ko mutane biyu sun karu akai ce falakitu suhailan abu saliba shine baban suhailu ba sai na gamu da suhailu dan gidan abu salihin fa zakartu zalika lahu sai na ce mishi kaji riwaye da nake da ita daga amr dan dinar daga kaka daga babanka ko zaka bani irin ta qala sai ce samitu ata ibn yazida yuhaddithu bihi yuhaddisu bihi sai yuhaddisu abibi samitu ata ibn yazida yuhaddisu bihi abi naji ata malamin baban nawa ina zaune ya karanta da babana hadisi mun gane to kaga yanzu ya bashi isnadi ali kenan wanda ya rage mishi yawan mazajen to sai yana ruwaito shi daga ainihin wato baban to kaga a wannan wani ƙarin fa'ida ne akan cewa idan ka ji riwaya daga wani malami ya faɗa maka kuma wani malamin da kuna zamani da shi babu laifi ka je ka ji daga wannan al'imamu al-khatib bagdadi ya yi babuka akan haka a cikin littafinsa aljami'ar akhlaƙin rawi duka biyun ya halasta ka ji daga na ƙasan ka je ka ji daga na saman yadda wasu sahabbai suka musulunta a gun wasu sahabbai 'yan uwansu amma sai da suka zo madina suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama talabul uluwi kenan wasu kuma suka wadatu da abin da suka ji a gun wani wato sahabbai sukan ji riwaya daga junansu wani in ya ji sai je ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma in ya ji sai takaitu daga abin da ya ji a gun dan uwansa sahabi an tambayi Anas dan Malik da hadisan nan da kake faɗa ka ji su daga manzo Allah ya ce ba duka ba wasu muna ji daga junan mu sahabbai ne kuma mun zo sai mu ce annabi ne ya ce sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan sai ya fifita da ya gamu da suhail sai ya tambaye shi cewa ka san da wannan hadisin sai ku ba shi riwaya yadda ka jita za mu zo mu ji me ma'anar wannan hadisi insha Allah daga malamai qala haddathana duhaim malam duhaim mun sha magana akan shi aka ce duhaim kuma a ce hatsabibi an ce baya son sunan sunan shi abdurrahim ibnu ibrahim malamin su bukhari ne haddathana ibn abi fudaik wato muhammad ibn isma'il ibn abi fudaik wanda ya rasu ala ra'asil mi'a mi'atain shekara ta 200 daidai ya rasu an dhahak ibn usman al-huzami kenan ya rasu 153 a a a an suhail ibn abi salih an ata yanzu wannan mutaba'a ce kenan ga wadancan mutanen guda biyu a a abin nan ibn abi hazim da ibn uyayna to yanzu kuma ga abdahak ibn usman dukkanin su daga makarantar suhail dan abi salih an ata ibn yazida an tamim ad-dari qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce addinun nasihatu addinun nasihatu lillahi wa likitabihi alhadith mislahu wannan shi ma sahihi ne shine riwaya al-Imam at-Tabarani wa hadathana Wuhban ibn Baqiyya wannan asalin sunan shi Wahab Wahab ne sai suka kara mishi alif da nun kamar da yake cewa Uthman Imran ai asali babu alif da nun dan karawa ake ziyada ne to shi ma haka kawai mutane suka kara mishi alifin da nunun ya koma ya koma Wuhban ibn Baqiya Wuhban ibn Baqiya ibn Uthman al-Wasiti malami ne ya da hadisi a cikin Sahih Muslim da Abu Dawud da da Sunan Nasa'i hadathana Khalid Khalid ibn Abdullah al-Wasiti kenan an Suhail ya ibn ibn Abi Salih an Ata ibn Yazid al-Laythi wannan kuma kaga wata makaranta ce ita ma wata wata mutaba'a ce ita ma gare su mun ji da Haq ibn Uthman ibn Uyayna ibn Abi Hazim yanzu kuma ga Ata ibn Yazid al-Layth dukkanin su daga wane daga daga daga daga Tamimun dari wadancan guda uku su suna riwaya daga Ata ibn Yazid eh suna riwaya daga Ata ibn Yazid dukkanin su ga kuma na hudu yanzu zuwa ga Tamimun dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallama daga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace addinun nasiha ya ce addini shi ne wato annasiha lillahi wale rasulihi wale kitabihi wale ammatul musulmi na awul mu'mini na wa ammati mutum yana son ganin cikakken sharhin wannan hadisin ko kuma littafin ta'azimu qadris sala na almarwazi yana nan mujalladi ɗaya ne muna da shi a makarantar nan wala akwai shi ko ta'azimu qadris sala na almarwazi ko jami'ul ulumi wal hikam na ibn rajab wannan ga kowa yana da shi a jihun shi ba wannan cewa a gidan shi ba da sharhin muslim na an-nawawi a cikin juz'in shi na farko inda hadisin ya zo ne a cikin farko farkon imamu muslim zamu ji kadan daga abinda muslim ya faɗa a wajen wannan sunan ya tunawa a yanzu haka ibn abdul bari a cikin at-tamhid hadisi ne daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin tirakun musulunci kamar yadda wasu malamai suke yana daga cikin tiraku guda hudu da aka gina addinin musulunci a kai duk da musulmi ya ce a ai shi kadai ma wannan hadisin ya isa ma turkin ba sai an hada da wasu ba wa dasana abbas ibn walid ibn walid abbas ibn walid an-narsi kenan qala dasana bishr ibn mansur bishr ibn mansur al-basri as-sulaimi abu muhammad an sufyan wannan al-thawri kenan sufyan ibn sa'id al-thawri an suhail ibn abi salih kaga shi ma sufyan ya ruwaito mun ji sufyan ibn uyayna mun ji dahak mun ji ibn abi hazim yanzu kuma mun ji Khalid ibn Abdullah al-Wasiti yanzu kuma ga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri duk yana kawo maka mutaba'at ne ga wannan riwaya saboda girman al'amarinta An Sa'id ibn Abi Salih an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wancan isnadin abin da ke cikin shi na latifa wannan suna ambata mana kun ga Suhail ibn Abi Salih sai riwayan kai tsaye daga Aqa bai riwaya daga babansa ba domin yana zaune a karanta da baban nashi wani lokaci sai ce daga babansa daga atsa wani lokaci kuma sai ruwaito kai tsaye tunda yana wajen ko mun gane shi ne yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace annasiha annamadinun nasihatu thalathan nabi ya ambata hasso uku qalu liman ya rasulullah ce ga wane qala yace lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa li ammatihim wa hadathana ahmad ibnu usman abul jauza ahmad ibn usman ibn abdulnur annaufali mutumin ƙasar basara ne malamin su imamu muslim ne da tirmidhi da nasa'i shi ke riwaya daga muhammad ibn khalid ibn asma an malik ibn anas wane mutum wannan riwaya ta kai matuƙa daga limamu malik jabalul ulama radiyallahu anhu an suhail an abihi suhail ibn abi salih daga babansa an abi hurairata qal sayyidina abu hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace addinun nasiha asalin lafazin an-nasiha kamar yadda malaman lugha suka ce ma'khudun min nasahata shay'a idza saffaftahu tace abu da tsantsanta shi ayi shi yadda ya dace akai matuƙa wajen inganta shi al-imam khatabi ke cewa kalimatun jami'atun mani'atun wata kalma ce wadda ta tattara duk ma'ana abin da ake bukata kuma wata kalma ba ta zama matsayinta ba abin da ake ne da nasiha shine yin abin da ya dace a inda ya dace yadda ya dace lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammati shi ma dai ƙara maimaita a wannan lafazi wannan wannan wannan isnadi ne wanda yake rijalul muslim in banda Muhammad ibn Khalid ibn Asma وحدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن ابي اويس وتو اسماعيل ابن ابي اويس قال سهيل دان ابو اويس babban malami ne cikin cikin cikin daliban imamu imamu malik ko a shine ma wanda suka yi jinyan maliku har rasuwarsa su suka masa wanka na, na, na janaza su suka yi masa jana'iza Allah ya gafarta musu gaba da Allah ya kara musu ɗaukaka Allah ya saka musu alkhairi sannan kuma malamin ƙira'a ne shi ne ma ƙarshen mutumin da ya ruwaici riwayan nafi'u daga shi nafi'ul madini wannan na san galin mutane ba su san wannan labarin ba cewa ibn abi uwais shi ne akhiru marrawa al-qur'an ko man tala ala nafi'i Allah ya gafarta musu gaba daya ala da sana Sulaiman ibn Bilal an Muhammad ibn Ajlan an alƙaƙa ibn hakim kagona ita ce irin salsalar farko da da wanta yake da ita ibn uyaina ta ƙaƙa ibn hakim wa ubaidillah ibn miksam an abi salihin an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam addinin nasiha thalasa nabi ya faɗa su uku qalu liman ya rasulullah qala yace lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammati wato ita wannan riwayar dai ammatuha ta zo ne daga tamimud dari sannan kuma yanzu ga wata riwaya a makaranta abu huraira shi ma ya zo da ita akwai kuma wata wadda ba wannan ba daga sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai ma daga anas akwai daga jabir da aka hadisi ne mustafidi jiddan ga wata riwayar ita kuma ita ce daga sauban qala dasana abu musa wannan da muka ji ita ce riwaya al-Imamu Nasa'i a cikin sunan ɗinsa haka nan al-Imamu Ahmad da Tirmidhi su masu ruwaito qala hadathana Abu Musa Isa ibn Yunus ar-Ramli قال حدثنا أيوب ابن سويد أبو مسعود الحميري كنا قال حدثنا أمية بن يزيد عن أبي المصباح عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس النصيحة آه رأس الدين النصيحة نبي يتي آه تنبرن الدين من مسلم شيني ين نصيحة قالوا لمن يا رسول الله شي قواني يا منزا الله قال يتي لله nasiha ga Allah wali dinihi nasiha ga addinin Allah wali rasulihi nasiha ga manzon Allah wali a'immatil muslimina nasiha ga shugabannin musulmai wali ammatil muslimin muslimina amma da kuma musulmai gaba daya haddathani bihi insha Allah shi in Allah ya so malam Musa malam Isa dan Yunus Abu Musa ya bani hadisin nan wato kamar wata shakka ce ta bujuruma ibnu abi shayba sai wannan kaidin wata shakka akan wani lafazi ko na ba cikin isnadin shine sai ya kade ce insha Allah haka malam ya bani shi abin da nake so mu ji shine jama'a mu ji daga sayyid muslim ko kuma daga sharhin nawawi a cikin muslim abin da ya faɗa game da wannan zaka ga jiya na zo nan ina duba ko zan ga sayyid muslim a nan kusa gashi nan to sai zama juz'in babu juz'in daidai wajen na ɗaya da na biyu babu shi a wajen wani mai son zuciya ya dauka ya tafi da shi gida haka mutane suke wa littafan nan gasu nan gaba mutane su ji tsoron Allah littafan nan kayan wakafi ne wallahi duk wanda ya dauka wallahi ya ci wuta sai wani je ya dauka kawai a ɗakin sa ba karanta yake ba komai ba sai wai kawai ya dauki littafin darar hadisi je ya ji gashi na ina zuwa na duba sai na ga babu daidai juz'i kuma na samu kasala bari in shiga labirari ko in mamala Aliyu magana ce ya dauko mu wani nuska to shine sai na dauko nuska ta ta cikin kwamfuta ga ta nan da daɗe ne augana shiyarin muku daidai wajen maganganun da nau'i yake fada akan me ake nufi da nasiha ga Allah me ake nufi da nasiha ga manzon Allah me ake nufi da nasiha ga shugabannin musulmai da nasiha ga talakawan musulmai me ake nufi muna ƙara advocating ga wannan magana cewa jama'a a awam ba su da ƙarfin fahimtar ilimi da larabci da sanin ƙa'idojin shari'a na su dogara da fahimtar su wajen fassara hadisai ba su da wannan kamar yadda ba su da wannan karfin wajen fassara littafin Allah kamar yadda ko da tsarin Najeriya constitution mutumin da lauyoyi suke ce ma layman mu dinnan duk ba ku ce mana wala barista muna da yancin fassarawa ba mu da shi hatta 'yan majalisa da suke zaune a majalisa ba su da wannan yancin nasu na kansu a matsayinsu na 'yan majalisa suna buƙatan fassarar experts ba haka bane Dokaji, a cikin lauyoyi ma a shi akwai mutakhassisun constitutional lawyers ko? Waɗanda su ne ƙwararru akan fasar constitution su ba a tunda watakila wani akwai commercial lawyer, akwai ɗan property, akwai ɗan gasanan dai criminal da waye. To haka a cikin malamai ma akwai malaman hadisi. Ko? To su ne ya kamata su fasara. Kullum an zo fasara hadisi a dinga ɗauko maganarsu. Nawa yake cewa bayan ya wasu maganganu asalin maganar da yake faɗa game da ma'anar annasihatu li kaza li kaza yace amman nasihatu lillahi ta'ala fa ma'anaha munsarifun ila al-imani bihi wa nafi shirki ash-shariki anhu abin da yake nasiha ga Allah shine mutum ya karkata ga baki daya ana nufin imani da Allah shine nasiha ga Allah wa nafi shariki anhu da korewa Allah shariki wa tarkil ilhad da barin karkata a cikin addini fi sifatihi barin karkacewa daga siffofin Allah ko canza musu ma'ana wa wasfihi bi sifatil kamali da siffanta Allah da siffofi na cikan daraja wal jalal da daukaka kulliha gaba ɗayan su wa tanzihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais da tsarkake Allah daga dukkan wani tawaya wal qiyami bi ta'ati da tsayuwa akan da Allah wajtinabi ma'asiyati da gujewa saban Allah والحب فيه da ƙauna don Allah wal bughd fihi da ƙidan Allah wa muwalati a man ra'ahu da jibinta wanda ya bi Allah wa muadati man asahu da gaba da wanda ya ya saba wa Allah wa jihadi man kafara bihi da yin jihadi ga wanda ya kafirce wa Allah wa itirafi bi ni'matihi da furta ni'ima Allah wa shukrihi alaiha da gode masa da yaba masa akai wal ikhlasi fi jami'il umuri da yin ikhlasi akan komai waddu'a ila jami'il awsafil madhkurati da kuma kiran bayi zuwa ga duk waɗannan abubuwan yin wa'azi dan ai waɗannan abubuwan wal hafi alaiha da kwadaitar da bayi akan falalar da ke cikin tauhidi falalar da ke cikin bin Allah wa talattufi fi jami'in nasi a a fi fi jami'in nasi ko fi jam'in nasi au man amkana minhum alaiha da kuma bin mutane sannu sannu wajen koya musu wannan shine wannan shine an-nasihatu lillah bin Allah tauhidi tsantsanta bauta kira zuwa ga Allah kyakkyawan kira qala al-khattabi rahimahullahu wa haqiqatu hadhihi al-awsaf raji'atun ila al-abdi fi nasi fi nasihi nafsihi fallahu ta'ala ganiyun an nafsin nasi haqiqan wannan al'amarin kaman bawa yana wa kanshi nasiha ne wato kyautata wa kanshi yake don ko yayi ko bai yi ba Allah bai da wata riba shi yake da riba kaji an-nasihatu lillahi وأما النسيئة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ما wannan yake cewa nasiha ga littafin Allah ko tana nufin imani da cewa wannan zance na Allah wanda Allah ya saukar bai yi kama da zancen wata halitta ba wala yaqdiru ala mithlihi ahadun min al-khalqi kuma wani bawa bai isa yayin irin wannan zancen ba thumma ta'zimuhu sannan a girma alqur'ani wa tilawatuhu haqqa tilawatihi da yin karatunsa yadda ya cancanta wa tahsinuha da kyautata karatun wal khushu'u indaha da natsuwa a gun karatun wa iqamatu hurufihi da tsaida harfan qur'ani fi tilawati wajen karatu kar a dinga lalata harfan alqur'ani wal dhabbu anhu da kare alqur'ani a li ta'awil muharrifina kare shi daga tawilin masu karkatar da shi ‘yan ƙalaƙata da makamantansu, wata arrudu ɗa'inina da kare shi daga bujirowar masu suka, wata sadiku bi ma fihi da gasgata duk abin da ƙwar'ani ya faɗa, wani hukufu ma a hakami da tsayawa wajen bin hukunce-hukuncen alƙwar'ani ka a tsallake su, wata fahimu ulumihi da ƙoƙarin fahimtar ilmominsa wa amsalihi da fahimtar misalan da ƙwar'ani ya buga, wali itibari bi mawa'izihi da ɗaukan izina na wa'azozin da yi, wata fakkuru fi a ja'ibi, da yin tunani game da ababen mamakin da ƙur'ani ya ambata, wal amalu bi muhkamihi da yin aiki da ƙur'ani wanda yake muhkami, wa taslimu li mutashabihi da kuma sallamawa kada a ƙaryata abin da yake mutashabihi a cikinsa, wal bahsu fi umumihi wa khususi da zurfa bincike game da abin da ƙur'ani ya ambata ami da wanda ya keɓance wa nasikhihi wa mansukhihi da abin da wani ya soke wani wa nashru ulumi da yaɗa ilmin alqur'ani wa du'a'u ilaihi da kiran mutane zuwa ga alqur'ani da kiran mutane zuwa ga bin shi wa ila ma zakarnahu min nasihati da sauran abubuwan da ya ambata yana ishara zuwa ga a cikin zafin attibiyan kenan wa amma nasihatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nasiha ga manzon Allah kuwa fa malam nawawi yace ita ce mene fa tasdiquhu ala risala shine gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan manzancinsa wal imanu bi jami'i ma jaa bihi da imani da dukkan abin da annabi ya kawo 100 bisa 100 wa ta'atuhu fi amrihi da yi masa da'a cikin umarninsa wa nahyihi da da'a cikin hanawarsa wa nusratihi da taimakawa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da taimaka masa shi kansa hayyan wa mayyitan sanda yake raye sabai suka taimaka masa sanda yanzu baya raye duk wani musulmi da yake so ya kanshi nasiha to ya taimaka wa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa mu'adatu man adahu da kin wanda ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa muwalatu man walahu da kaunan mai kaunarsa wa idhamu haqqihi da girmama haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tawqiruhu da kambama shi da girmama shi wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi da raya tafarki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka zo inda ba a yin ta ka raya ta wa basu da'awatihi da jefa da'awarsa ko'ina a yaɗa ta wa nashiru shari'atihi da ainihin yaɗa shari'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa nafi tuhumatu anha da kore duk wata tuhuma da wani mai tuhuma zai a kanta wastinaratu ulumiha da yaɗa ilimin sunna wattafaquhu fi ma'aniha da ƙoƙarin fahimtar ma'anar sunna wadda wa ilaiha da kira mutane zuwa gaban sunna wa talattuhu fi ta'allumiha da bi a sannu-sannu wajen koyanta wata alimiha da koyar da ita. Wai izamuha da girmama sunna, wai ijilaliha da kamba mata, wata addubu inda ƙira'atiha da yin ladabin ana karanta hadisi, wal imsaku anil kalami fiha bi gairi ilmin. da kamewa daga tsoma baki cikin magana akan hadisai ba da ilimi ba wa ijlalu ahliha da girmama ahlus sunna malaman sunna lintisabiha ilaiha lintisabihim ilaiha saboda dangantuwar su zuwa ga sunna wannan yasa a girmama su wa takhalluqu bi akhlaqihi da dabi'antuwa da dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta'addubu bi adabihi da ladabtuwa da ladubbansa wa mahabbatu ahli baitihi da kaunar ahlul baiti wa ashabihi da kaunar sahabbai wa mujanabatu man ibtada fi sunnatihi da guje ma 'yan bid'a aw ta'arrada li ahadin a min ashabihi aw nahu zalika da guje ma duk wanda ya soki wani sahabi ko wani abu makamancin haka kaji wannan shine ma'anan an-nasihatu li rasuli ai daga sai ko wannan shine duka addini go amma nasihatu da aimatul muslimin me ya nasiha ga shugabannin musulmai nawa yake cewa fa mu'awanatuhum alal haqqi shine taimaka musu akan aiki da gaskiya wa ta'atuhum fihi da ɗa'ar gare su akan ita gaskiyar wa amruhum bihi da umarninsu da su aikata gaskiya wa tambihuhum da faɗakar da su wa tazkiruhum da tuna musu bi rifqin cikin natsuwa da mutuntawa wa lutfin kuma a cikin tausasawa in za a tuna musu su bi sunna su bi gaskiya su yi aiki da ita za a tuna musu ne cikin mutuntawa da girmamawa da tausasawa wa ilamuhum bima ghafalu anhu da tuna musu abin da suka wofanta wanda suka manta ba su aikata ba walam yablughuhum da abin da labarin shi bai ishe musu ba min huquqil muslimina cewa musulman wuri kaza suna da haƙƙi akan ku a taimaka musu ku taimaka ku ku musu haƙƙin su wa tarkul khuruj alaihim da barin yin fito na fito da su wa ta'allufu qulubin nasi li ta'atihim da kuma jawo hankalin mutane zuwa ga yi musu da'a ba ziga mutane zuwa ga musu fito na fito ba qalal khattabi rahimahullahu wa minan nasihati lahum daga cikin nasiha ga shugabanni as-salatu khalfahum bin su sallah wal jihadu ma'ahum da jihadi tare da su wa ada'us saduqati ilaihim da bayar da zakkoki a hannunsu wa tarkul khuruj bis sayfi alaihim da barin fito na fito da takobi ga akansu idza zahara minhum haifun asan da suka karkace au su'u ishratin ko suka zama sa da mummunan rayuwa da mummunan alaka da mutane wato suka yi zalunci kenan to kar ai fituna fito da su wa Allah yugharru bithana'il kadhibi kar kuma aje a halakar da su da yabo na ƙarya shine aka san wancan abu ka a zage su ka a ci mutuncin su kar kuma a fito a munafirce su ana yabon su akan abin da basu yi ba sai su dauka su mutanen kirki ne wa an yadda yudda alahum bisala wa an yudda alahum bisalahi daga cikin gona siha gare su a dinga musu addu'a Allah ya gyara su ka a ce Allah ya tsine musu ce Allah ka gyara shugabannin mu wa hadha kulluhu ala anna al-murada bi aimatul muslimina al-khulafa'u wa ghayruhum yace wannan duka idan mun dauki ma'ana wanda suke ganin a imma ana nufin sarakuna da shugabanni da sauran masu rike da madafan iko a cikin musulmai mimman ya kuma bi umurin musulmina wanda suke rike da al'ummar musulmai min asabil wilayati masu rike da shugabanci wa hadha huwa al-mashhur cewa a imma ana nufin shugabanni masu rike da wadafin iko shine ma'ana mafi shahara wa kawul khatabi aidan thumma qala sai khatabi kuma yace wa qad yuta'awwalu dhalika 'ala al-a'immati alladhina hum ulama'ud-din wasu kuma sun ce a'immatul muslimina anan ana nufin shugabannin addini malamai su ake nufi to idan su din ne wa anna nasahum qabulu ma rawahu shine nasiha su kuma gurin su shine abin da suka karanta na addini a bi su akai ai aiki da shi wa taqliduhum fil ahkami da kuma bin sawun su a zama muqallidai gare su game da hukunce hukunci shi kuma da kullun nake fada nake fada cewa ni ban taba ganin yadda za a ce wai an dai a cikin karatu ake magana wai kaji kaji mutum ya cewa wai shi ba muqallidi bane ko bai iya tada baki ba bai san karatu bai san usulu ba to me shi kenan kazo ta ce ni ba talaka bane kowa ya cikin zabin attajirai to me shi mahaukaci ne kenan daka dole a cikin mutane akwai muqallidai akwai muqallidai a san da ce shi baya bin maliku to hala kuma yana bin wani wanda kasa kasa kasa yake da maliku yana bin ibnu hazmin hala ko wani saboda dole akwai takalidanci shine bin malamai amma abinda ba yi shine makahon takalidanci bai zama ana bin su ne kawai ido a rufe to wannan shine ba daidai ba amma ana bin su da bin dalilin da suke ina fata mun gane yace fil ahkami wajen hukunce hukunce wa ihsanu dhanni bihim da kyautata musu zato eh kar kar komai zuga ya ce son duniya ne komai zuga ya ce ba dan Allah bane komai zuga ya ce makiya sunna ne wannan munar zato ne wa amma nasihatu ammatil muslimina sai kuma nasiha ga mu ya ayyuhan nasu mu awam wata nasiha zamu yi wa junanmu wa hum man ada ulatul amri awam sune in ma mun ce shugabanni ake nufi wanda ba su ba sune awam talakawa na ƙasa kenan in ma mun ce malamai ake nufi waɗanda malamai sune awam kamar da muka fara a jiya ko to mu dinnan awam menene nasiha ga kanmu fa irshaduhum li masalihim shine a nuna matalakawa da waɗanda ba jagorori ba da waɗanda ba malamai ba a nuna musu abin da zai gyara addininsu fi ukhratihim wa duniyahu ba abin da zai hayyaje zukatansu ya ƙara musu baƙin ciki da takaici da damuwa wannan bai da wani maslaha gare su bai da amfani ga talakawa wannan ba amfani ne gare su ba ka gaya musu abin da zai gyara musu addininsu da maslahar duniyarsu da lahirarsu akwai musu addini akwai musu ibada akwai musu tauhidi akwai musu sana'a akwai musu nagarta akwai musu akhlaq wa kaffil adha anhum kuma ka kame daga cutar da su sawa'un da bakinka da zuciyarka da hannunka da mukaminka da da abin da kake da shi ka kame daga cutar da su fa yu'allimuhum ma yajhalunahum ka koya musu abin da suka jahilta min dinihim na addinin su wa yu'inuhum alaihi kuma a taimake su wajen koyon addinin bil qawli da magana wal fi'li da aiki wa sitra auratihim da rafa musu asirin da Allah ya rafa musu wa saddi khilafat khilafatihim go khallatihim na'am wa saddi khallatihim da toshe musu wato ababan da suka gagare su taimaka musu a cikin tattalin arziki a cikin rayuwa taimaka musu a cikin abin shafar wani laifi ko wani kuskure ko wani abu da suka samu kansa a ciki wa daf'il madari anhu da tunkuɗe musu abin da zai cutar da su wa jalbil manafi ilahum da jawo musu ababe masu alkhairi wannan ana nufin wasu shugaban da za su yi wannan da su malaman su ne yake cewa su kuma da kuma talakawan su wa junansu wa amruhum bil ma'rufi da umarninsu da kyakkyawa wa nahyum anil munkari da hana su mummuna birifqin duka a wuraren nan kun ji an ce birifqin cikin tausasawa ba bi bi ta'annutin ba da ta'annuti ba jama'a wa'azi ba a yin shi da ta'annuti wannan shine uslubi da ake cewa babu uslubi ko birifqin sannan sai ya ce mene wa ikhlasin da kuma yi dan Allah kan jiki kan karfi wa shafaqati alaihim da tausaya mu abin da suke ciki talakawa abin tausayawa ne suna cikin damuwa da bukata da jahilci da rashin sanin mustaqbalin rayuwarsu kaga wannan abin tausayi ne saboda me za ka yi musu wanda zai amfane su cusa musu aqida mai kyau tauhidi nuna musu hadarin shirka nuna musu abin da ke cikin dadin da ke cikin bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abubuwan za su taimake su a rayuwarsu duniya da lahira sannan koya musu sana'o'i koya musu alkhairi da abin da zai amfane su ai tattalin rayuwarsu yadda za su ci moriyarta sannan ya ce mene ya ce wa tauƙiri kabirihim da girmama mai shekaru a cikinsu mai dattaku mai shekaru a girmama shi da girma wanda shari'a ta ce a mushi wa rahmati saghirihim da tausayin na ƙasa da su wa takhawulihim bil mau'izati alhasana da yi musu sadda sadda ayi a daga kafa ayi a daga kafa shine at takhawil kamar da ibn mas'ud yake cewa aka ce ibn abbas kana yatakhawaluhum bil mau'iza ko ibn mas'ud afwan wato kai zama wa'azi ba daga kafa asuba wa'azi azhar wa'azi la'asar wa'azi magariba wa'azi isha wa'azi an tashi ma kuma an tsaya baki masallaci wa'azi gari na wayewa a ce an yi rasuwa nan ma ka je kai wa'azi ka je gidan gaisuwar mutuwa wa'azi ka ko ina wa'azi jama'a za su fara watsewa sun gan ga wannan dan dadi wa'azin zo da zama akwai at-takhawul ko ana ɗan ɗaga ƙafa ko yayi ne ya ce wa tarki ghashihim da kuma barin ha'intarsu an baka muƙani a madadin talakawa ka ha'ince su wa hasadihim da kuma barin yi musu hasada wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi min alkhair kuma duk abin da kake so ya same ka na alkhairi ka so ya samu talakawan nan wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi abinda kake kiwa kanka ya kai shugaba ya kai malami ya kai jagora kai su ma ka ki musu min al makrubi min al makruhi wa dhabbi an amwalihim abinda kake kima kanka ka ki musu da kuma kare musu dukiyarsu wa a'radihim da kare musu mutuncinsu wa gairi zalika min ahwalihim da kuma sauran abin da ya shafe su bil qauli ka kare musu shi da magana wal fi'li ka kare musu shi da aiki wa hathihim ala takhalluq bi jami'i ma zakarnahu min anwa'in nasiha sannan ka kwadaita da su ma su ma su aiki da duk wannan abin da aka ambata ba su su zauna sai dai aita musu ba su ma su tashi su nemi duniya nema mai kyau su nemi lahira su yi wa kansu alheri su sitarta a auren junansu su yi wa kansu umarni da kyakkyawa su yi ikhlasi su yi kaza su yi kaza kada su yi hasada kada su yi gishu kada su yi kaza ka umarce su da duk su yi wannan gabaki daya yace watan shi da himamihim ila ta'ati da har zuka su dan su tashi su yi aiki na gari nuna musu amfanin sallah amfanin azumi amfanin sadaka falalar biyan iyaye falalar tauhidi falalar karanta alkur'ani falalar jihadi don su tashi su yi kwazo ana nufin ba dina ka zo na wa'azi wannan abin shi za ka yi hudu ba juma'a ne wa'azin mako ne wa'azin aure ne wa'azin walima ne ko ina ne ya zama waɗannan abubuwan su ne dandanaka jama'a a nan kun ji batu akan ina abin da mutanen mu suke yanzu ka ji an ce da yawan raddi ko da yawan taɓa mutuncin wani ko da kutsawa cikin mutuncin shugabanni ko da zagin mutane duk baya ciki bai cikin addini mutane ne kawai suke so su kutso da shi ta bayan fage da karfin tsiya kuma dole a yadda ba zai saba shiga ba wallahi yace wa kad kana fi salaf radiyallahu anhum man tablughu bihin nasiyatu ila al-idrari biduniyahu yace su fa magabata in suka kai matuƙa wajen annasihatu dinnan har sukan cutar da duniyarsu wato sukan yi watsi da duniya su kama lahira kawai gadangada wallahu a'lam shi kanshi nawa ya abin da yake nawayi bai ci abinci ba bai sa sutura ba bai yi aure ba bai gina gida ba bai mallaki komai ba kai nawayi ma an kaga maka ce ulsa ne ma ta kashe a tarihin ba dan dai wata kila ba san me ulsa ba lokacin amma yunwa ce ta kashe shi saboda ya kamar da yake faɗa muqaddimar riyadu salina ko fa inna lillahi ibadan futana tallaqu ad-dunya wa khaful fitna so mutane waɗanda suke masu tunani masu hankali sun ma duniya suke uku suka ji tsoron fitina wannan yana gaskata maka abin da annabi yake cewa wa utiya jawami'ul kalim wa utitu kai ko annabi ya ce an bani gundarin nan ce jibi dan hadisin nan gaba guda inda za a biye mai wallahi sai a mai awoyi ana ana zancen shi wannan yanzu wata ‘yan hulasa ce kawai da muka tirsasi zuwa ga yinta da za a biye ma hadisin a ce a ta ɗauko ana zaƙule-zaƙule wala sai zama wani sabon zance kuma sai zama kuma kamar ba a sunna ake karanta ba amma na kawo mana wannan ne don mu gane misalin yadda malamai suke fassara hadisai kuma kai yanzu da ba malami ba tsakaninka da Allah ka yi saka wannan fassara kuma ka san daga ji ka san magana ce take fitowa daga mishkatul ilm to haka ya kamata a bar kowa akan aikinsa da sai a zauna lafiya mu awam mu daina gangancin shiga harkar da ba ta mu ba mu daina kutse cikin al'amarin ilimi da ribas wannan muna cutar da kanmu ne muna jawo kanmu musiba ne muna ƙara tarawa kanmu a wato zunubi ne wanda za mu iya haƙura ba sai mu ɗauki wannan zunubin ba Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya lokacin ya ƙare ko shi kenan an samu ba laifi ba laifi wa yara sun kashe babansu sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi